بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu masallacin ihya usuna da ke wannan unguwa ta kwantari a nan fadar jihar gobe domin ci gaba da darasi a cikin littafin na akaɓawar musallin kusafuran masallata wallafar babban malami alhafiz muhammad siddiqul mishawi allah ta ala ya masa rahama wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai yini da kuma gewaye mako irin wannan yini yau muna yin asabar wadda ta yi daidai da goma sha takwas ga watan sha'aban yau hijira da shekara 1444 sha ɗaya ga watan uku miladiya 2023 muna yi wa yawuwa fatan alkhairi da kuma ƙara godiya wa allah ta'ala da ya dada mu domin ci gaba da wannan karatu idan masu bibiya ba su manta ba marina mana karatu game da kusakurai cikin kiran sallah kusakurai da ake samu game da ibada ta kiran sallah musani cewa kiran sallah ibada ne kuma ana samun lada mai girma wanda yake yi idan allah kuma yake da ikilasi kuma ya koyi yadda ake yi don mutumin da ya cimma wannan ƙa'idoji guda biyu babu shakka iya gagarumar ibada mai girma mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi farin launi da yawa ƙarƙashin kiran sallah da kuma irin lada da daraja da masu kiran sallah suke samu abun allah gobe alkiya kuma wajibi ne ma kamar da malamai suke fara dukkan musulmi da iya kiran sallah ko da ba kai ne ladan mai kiran sallah ba a'a a matsayinka dai na musulmi wajibi ne ka koyi kiran sallah domin ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya cewa ko a jeji za ka yi sallah ko kai kadai ne ka kira sallah domin duk wanda ya ji wannan kiran sallah kana lada a kansa aljani ne wannan ko dan adam ko mala'ika da sauransu saboda haka bisa wannan dalilai malamai suke cewa kiran sallah ya zama wajibi ga dukkan ainihin mutum musulmi wajibi ne koya kuma ya tabbatar da ya iya kiran sallah Allah ta'ala ya samu da shi a wannan gaba ta kusakurai cikin kiran sallah da ake samu to mun zo har gaba ta shida mun kammala karatun gaba ta biyar yau cikin gaba wanda ke bayyana kuskure da shi da za mu tashi insha Allah a shafi kuma na 36 daidai a cikin wannan littafi malam yake cewa adu wada'u lil isba'ain fil udhnayn daga cikin kuskuren da ake samu a gumo an su daga cikin masu kiran sallah shine ragin sanya al'isba'aini a waɗannan ‘yan yatsu guda biyu maluriya a ƙisanya su cikin kunne a yayin da ake kiran sallama da ya ce wani kuskure mai kiran sallah ya san wannan kuskure ne a ce iya kiran sallah baya sanya dan yatsansa manoni na bangaren dama a kunni na dama da manoni ya ci bangaren hagu a kunni shi na hagu yanzu kuma za ka girgala da nake yawa masu ba na ahalus suna ɗin ba na biyu ɗin duka ba a yi wai allah an jahilci abin ne ko ana gani al'ada ne ko wani abu ne da su ba su fahimta ba amma rashin hakan kuskure ne domin suna ta tabbatar da cewa ana yi maliki cewa wa huwa ka sabiqihi shi ma wannan kamar dan uwansa ne gabata abin da ya gabata shine rashin juyawa wuya da fiska yayin hayya ala sala da hayya ala fala da yawa su ma daga cikin dalilai ba sa yi to shine ma da ce ka sabiqihi kamar wancan abin da ya gabata shi ma wannan rage sanya yan yatsu manuniya a cikin kunne a yayin da ake kiran sallah da yawa daga cikin masu kiran sallah ba su tarakahu al-kathiru min al-mu'azzinin maliki cewa da yawa da yawa daga cikin masu kiran sallah ba sai dewos kuma malamin ya rasu shekaru da yawa amma tun a lokacin su yake cewa da yawa ba sai kuma ni abin da zan jingina rashin yi shine ba a bayyace abin madalci da yawa dokar da ba a kiran sallah wanda ya koya ma kiran sallah kake yi da sunnar sa to shi ne ya koya yi wannan kaga wai Allah rashin hakan kuskure ne ko kuma a rashin fahimtar abin da yawa daga cikin ladane ba sai wa fi hadisi abi juhaina ko kuma abi juhaifa radiyallahu anhu hadisin abi juhaifa Allah ta'ala ya kare da shi manzo yake cewa annabi bilalan babban ladani shugaban ladani ce nan bilalu bilalu bin rabah Allah ta'ala ya kare da shi wata'a asbi'aihi fi uzlayhi idan iya kira sallah iya sanya waɗannan wannan ita ce sababa ko sabaha an ce mata sabaha domin ana tasbihi da ita an ce mata sababa domin kusan ita ce masomin irgima ko fada ya fara nuna ta sannan faɗa yake yi ba isa laraba suke mata sababa an fahimta to waɗannan sai an sasa wannan a kullun dama wancan a kullun yau shi abijo haifa ya ce ya ga bilalu yana yi kuma bilalu nan masan ladanin wari ladanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah baya barin kuskure in ya gai sai ya tsawata ba a taɓa yin kuskure gaban manzon Allah ya bari ba kuma bilalu shi ne yake kira sallah har manzan Allah Allah ya karbe shi hasali ma bilalu manzan Allah ne kuya mai kira sallah ya ce ga yadda za ka yi ga yadda za ka daga cikin yadda zai kome kuya masa wani ashe barin wannan barin suna kira sallah suna ce mai girma da wa'ansu da yawa daga cikin ladanai ba su sun kaurace mata hijiran ma'ajura ba su tunda ladanin manzan Allah sahabi ya ce ya gaishe shi ya gan shi iya sanya hannunsa a cikin kunnensa ya yi girasa annabi lalan wada a asbi'aihi fi uzlaihi iya sa manuninsa ko abin tasbihinsa a cikin kunnensa a yadda ya girasa malik ya cewa wakal hafiz hafiz ibn hajar kenan al-asqalani Allah ta'ala ya kara masa rahama yace fi zalika fa'idatan a cikin sanya ɗan yatsa manoni a cikin kunne a gume kiran sallah ya ce akwai fa'idoji guda ihida kuma annahu qad yakunu arfa sauti arfa ulli sauti idan har ladan ko mai kiran sallah mu'azzin shine sunansa da larabci mu'azzin ya sanya ɗan yatsansa manoni a cikin kunne to hakan zai fi daga sautinsa arfa li sautihi hakan sautinsa zai fi fita an fahimta wa fihi hadithun da'if a cikin cewa idan ya sanya dan yatsansa cikin kunne sautinsa iya daguwa akwai hadisi amma malaci hadisin ya daro salihima fa'ida ta biyu game da ladan idan ya sanya dan yatsansa mununiya cikin kunne annahu alamatul mu'azzin li ya'rifahu man yarahu ala bu'di cewa za a gane wancan ladani duk wanda ya gano ki daga ne zai ce wancan ladani shine annahu alama wata alama ce lil mu'azzin ga shi mai kiran sallah li ya'rifa man yarahu ala bu'di wanda zai hango shi daga nesa to zai gane wancan ladani aw kana bihi samamun ko kuma iya da matsalar rashin ji to idan ya toshe kunnen shi da ɗan yatsa shi to kiran sallar sautin zai bibita wannan matsala ta rashin jin nasa ba da ta zai shi ba annahu yu'azzim idan lokacin da yake kiran sallar sun maƙala lam yurid ta'ayin al-asbu'i allati yastahabbu wad'uha sai dai ma da yace ba a samu nassi da ya tabbatar da kan cewa wani dan yatsun ake sa a kunne ba a nassi ba a tantance an bambance cewa ga dan yatsan da za a sa cikin kunne ba amma malamai agarabiyarsu ko kuma dukkansu ma sun tafi kan cewa shi wannan sababa shi yake samu domin haka sahabbai suke yi kuma haka aka nakalto daga sahabbai kuma haka abin ya zo har gari mu a yanzu ba wannan babba yake sa ba dan guda yake sa a wannan din da yake sa an bayyana qala ibn hani malik ibn hani yake cewa ra'aitu aba abdullahi naga baban abdullahi ne al-imam ahmad bin hanbal Allah ta'ala ya kara masa rahama iza azina idan zai yi kiran sallah ya za asbi aihi fi uzri shi ma imam ahmad bin hanbal idan zai yi kiran sallah iya daukar dan yatsan iya sawa cikin kunnansa kuma shi ta ce sama shi ne imam ahlus sunna wal jamaa daga cikin malaman mazhabobi nan guda hudu imam abu hanifa wanda shi ne umar bin sadiq da imam malik bin anas da imam shafi'i ne muhammad bin idris da shi wannan imamu amr bin hanbal to shi idan an ce imamu ahlus sunna wal jamaa wannan ake shi ne imamu ahmad bin hanbal Allah ta'ala ya kara masa cewa ibn hali yake cewa ya gani shi lokacin da zai kira sallah iya sun dan yatsa cikin kunnansa wa yu'azzin masana masana kuma iya kiran sallah biyu biyu biyu biyu dama lafuzin kiran sallah biyu biyu ne kuma lafuzin iqama guda ɗaya ne wa yufaridul iqama kuma idan ya zo wajen ikama daidai yake kira sallah biyu biyu kuma ikama daidai wajen zaman nawawi bi annaha al-musta al-mus al-musabbiha imam an-nawawi ya ce dan yatsan da ake sawa a kunne fa wannan ne muluni ya ce wannan kauli ne na imam an-nawawi shine yahya bin sharaf Allah ta'ala ya kara masa wa idlaqul asbu'i majazin anil anmula an ce dan yatsa to kalma ce majazi amma an mula ake nufi wannan gabar gabar dan yatsar ba dan yatsan duka ba dan yatsan duka ce cusa a kuna ba a gabar ita ce an mula ita ake kira da an mula da harshen larabci wannan gaba ta ƙarshe ta jikin dan yatsa daga sama to ita ce ake sawa cikin kunne ga mai kiransa an fahimta nan maliki cewa kuskure na bakwai an dai fahimci wannan kowa ya gane ku sanya dan yatsa cikin kunne a yayin kiran sallah sunna ne kuma duk ladan da yake ya fi wanda ba ya sifantuwa da sunna kuma ya fi wanda ba ya samun lada an bayyana na bakwai aljaru bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-adhan daga cikin kusakurai da suke bayewa a yayin kiran sallah shine bayyana salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kiran sallah zaka ji wala da mahar ala fi kaza ki ji to bayyana salatin manzon Allah bayan kiran sallah bayyanawar malacin kuskure ne amma yadda musamman ga mai kiran sallah musamman ga shi mu'azzin din ya bayyana salatin manzon Allah bayan ya kammala kiran sallah ya zamto aikinsa ne na yau da gobe kullum haka yake yi to haka mai tabbatu daga magabata wa kairul huda huda rasulina maliki cewa huwa min al-bid'a hakan ma bid'a al-manfiyya bain al-aqdar wal awdan wanda ta fantsamu al-mutafasshi al-mutafashiyya wanda ta yadu bain al-aqdar wal awdan a yankuna da garuruwa duka irin wannan bidiyoyi ne sun yaro wala yajibu wala muazzin maliki cewa baya zama wajibi kan mai kiran sallah luzumi as-salati alal alayhi sirran aw jahar shi mai kiran sallah ba a lazimtar mai yin salatin manzon Allah ba a bayyana ko a sirrance shi mai kiran sallah ba a lazimta mai wannan a bayyana mai jin kiran sallah shi aka lazimta wannan amma mai kiran sallah ba a lazimta masa wannan ba shari'a ma'ana ba ta dora masa ba qala ibn hajar malam ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallama yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-azan bayan kiran sallah min al-muhaddathat ko min al-muhaddisat iya cikin kirkirar abubuwa fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala an gane ko iya cikin muhaddisatin umur tsagaggun abubuwa a addini a ce ladan duk lokacin da ya gama kiran sallah sai ya bayyana salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ibn hajar ya ce iya cikin muhaddisatul ulum abubuwa kagaggu da ba su da asali a cikin addini ai albid'a iya cikin bid'o'i an fahimta wa qala ibn hajar al-haythami malik ibn hajar al-haythami yake cewa wa qala sha'rani imamu sha'rani naqalan an shaykhihi yi ma ya cirato magana daga malaminsa lam yakuni taslim allazi yaf'aluhu almu'adhdhinun fi ayyami sallallahu alaihi wasallama wala al-khulafa ar-rashidin yi masa wannan taslimin da ake bayan kiran sallah abu mai kiran sallah wanda da yawa daga cikin masu kiran sallah suke yi to bai tabbata ba lam yakun fi ayyami hakan a lokacin rayuwarsa bai yi ba yi ba kuna ganewa wannan kuma ya yi kuwa shi ake kira da sunna ba in dai addini za ka yi in kuma so kake ka yi addinin ka samu lada to wajibi ne ka sai ka kwaikwayi manzan Allah da sahabai wannan shi ne ƙa'ida domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da bakinsa yake cewa khairul ƙoruni ƙarni sun mallabi ne lunahun sun mallabi ne lunahun mafi alkairin lokaci a wannan duniyar da manzan Allah ya zo mata babu shekaru masu albarka masu alkairi fiye da shekara ɗarin da manzan Allah ya rayar su in dai albarka kake nema da alkairi to waɗancan su ne a gaba sannan shekaru ɗari bayan manzan Allah ya yi wa wanda sahabai suka rayu a ciki to ita ma wanda ita ce ta biyo alkhairi da albarka sannan sai shekara ta uku da tabi'ai suka rayu a ci bayan shekara 200 da wafatin manzon Allah manzon Allah da ya faɗa kuma sai shi to kaga ce duk lokacin da ya fi alkhairi to a lokacin aka fi wa Allah da'a kenan kuma yi wa Allah da'a ta kunshi bin umarninsa da yi wa manzon sa da'a kuma sahabbai domin tsananin biyayya su ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba su taɓa ƙari ko rage cikin abin da ya rasu ba ba sa shigen gaba su ce ai muna ganin kaza ai kaza kaza ne ba sa ba su da wannan tawili tsayuwa suke su tsaya su mai manzan Allah ya ce idan ya faɗa magana ta ƙari idan ya aikata su wa gani magana ta ƙari idan an aikata gaban shi bai hana magana ta ƙari ta wannan gaɓɓai uku sahabbai suke riko da addini ko su ga manzan Allah ya yi ko ya faɗa da bakinsa a yi ko a yi a gabansa bai hana ba shi ne suna ƙauliya da suna taƙaririya da kuma suna fi'iliya suna taƙaririya ita ce a zo a yi abu a gaban manzan Allah bai hana ba wannan ya zama suna domin na faɗa muku cewa manzan Allah baya barin kuskure duk inda aka yi kuskure da ya tsawata suna ƙauliya kuma manzan Allah ce ku yi kaza ku yi kaza suna fi'iliya ko a gama za'ala iya aikata abun da kai shi duk ɗaya ukun nan duwan da karke ka aikata kai suna amma yadda shi yasa a ka'idar cewa ka yadda annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama malaman tauhidi sun sa wasu abubuwa guda hudu sun ce na farko ta'atu fi ma'ama a matsayin ka na ahlus sunna in dai sunnar ta gaske ce ba ta baki bace to dole sai ka yi wa manzan Allah ɗa a cikin umarnin da baya wa ma'ata kuma rasulu ba ku zo wa ma na haku ma'annu kwantar duk abin da manzan Allah ya zo muku da shi ku rike shi hannu biyu biyu duk kuma abin da ya halifu ku hannu umar ɗan karɓar sahabbansa da sauran da suka zo baya suna cewa wa kana wa kafan inda aya umar ɗan karɗar fiye da kasan in kana neman remote control nasa ta ƙorani a nasi duk inda umar ya kai da fishi an ɓata masa zai yi kaza ana ce mai ƙalar lahu ƙalar zursai shi kuma wannan shi ne siffar mai imani inna ma kana kaular mu'minina iza ju'u ila allahi wa rasulihi biha kuma bainahum an yaqulu bi sami'na wa fa'alna in fa baka wannan to ko da zaka hau abin da yafi ko ina tudu garin kuna ce ahlus sunna ne kai wallahi ƙarya kake kana yaudara kanka ne kawai a ce kana cewa kai ahlus sunna ne amma kana fito na fito da abin da manzon Allah ya yi shi kana fada da sunnar manzon Allah karanta man nasi kai wulki da shi san zuciyarka kawai zaka sa a gaba wannan duk wani identity da ka zo ka liƙawa kanka da kanka wallahi abun Allah aikin banza ne ba abin da zai amfani da shi sunna shine ka bi manzon Allah a lokacin bacare da lokacin walwala lokacin talauci da lokacin wadata an fahimci wannan to lalle ilalla a koyar addini daga manzon Allah da sahabbai shine abu mafi kyau ga musulmi dan domin Allah da yake so a bauta masa bai bar kowa da tunaninsa da hankalinsa ba sai ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka koya musu yadda za a bauta ba haka kawai kuma Allah ya turo annabin ba ya haɗu da alƙur'ani ya ce ka je ka karanta musu wanda shi ne ƙa'idojin da za a karanta a bautar amma yanzu da yawa ana bautar ba a bai ƙa'idojin abu na biyu tasdiku fi ma'akba wajibi ne sai ka gaskata manzan Allah duk labarin da ya shi sai ka gaskata abu na uku ijtinabu ma naha an wa rajara sai ka guji ka cewa duk abin da manzan Allah ya ja ku ne a kansa ba kai ba shi abu na ƙarshe yau Allah yi uba da Allah illa bi mashara ba za ka bauta Allah ba sai abin da manzan Allah ya zo da shi a matsayinsa na shari'a an fahimta to wannan ma'amali ce cewa be lokacin manzan Allah ba a yi ba yin salatin manzan Allah a bayyana abu mai kiran sallah ayyami ba a yi ba a lokacin da yake rai ba a yi ba wadda kulafa a rashidin haka nan lokacin kulafa a rashidi abubakar umar usman ali dukkan su ba a yi wannan ba balka na fi ayyamin arrawafi bi misira wannan abin ya faru lokacin arrawafi lokacin shi'a masu zagin sabai sun bayyana a ƙasar misira wasan a can aka fara bidiyar maulidi ba an bayyanta a wannan lokacin wannan a lokacin daular fatimiyya lokacin rawafi sun fara bayyana abu to ana aka fara irin wannan bidiya din zuwa fatawa al-kubra ta shekul islam ya kawo wannan maganar da yawa amma yadda wa amma kauluhu sallallahu alaihi wa sallam amma faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza sami'tum al-mu'azzin idan ku kun ji mai kiran sallah iya kiran sallah idza sami'tum antum kenan idan ku masu sauraro kun ji ana kiran sallah faƙulu misala ma ya ƙul ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah da ke faɗa don ya ce allahu akbar allahu akbar ga ma zai faɗa idan ya ce ashadu allah ila ilala ga ma ka faɗa ashadu annan muhammad da rasu ga ma ka faɗa duk abin da mai kiran sallah yake yi idan iyayi kuma ku maimaita kuna bin sa iya kiran sallah kuna bi shi sun masallu alayya sannan maza'ala ce bayan ya kammala kiran sallah kun bi shi sannan ku yi salati gare ni amma malai ce ba huwa khasun liman yasma al mu'azzin wannan dokar a kibance take akan mai jin kiran sallah ba mai kiran sallah amma yadda dokar tana kan wa mai jin kiran sallah sun masallu alayya fa huwa khasun liman yasma al mu'azzin wala dalil ala lazumil mu'adhdhil biha babu wani dalili cewa shi mai kiran sallan zai lazumci wannan din babu dalili amma yadda akwai abubuwan da ake yi bayan an kammala kiran sallah kana bin mai kiran sallah lokacin da ya zo wajen hayya ala sala sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala haka duka wannan guda hudun hayya ala sala biyu hayya ala fala biyu la haura wala quwwata aiki cewa in ya kammala ka kammala za ka yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a karanta Allahumma rabba hadhi da'wati tama wa sallatul qa'ima ati Muhammad alwasila wal fadila wa ba'su maqaman mahmudan alladhi wa'ata zaka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diyan wa rasula manzala ce duk wanda aka yi kiran sallah yayi wannan halallahu shafa'atu yawmal qiyamah cetonsa ya waje bagare da ranar alƙiyama inda yi mumini ya halatta da cije shi a ranar alƙiyama amma yadda mai kiran sallah haka aka ci mai jin kiran sallah haka aka ci kuma salatin manzan Allah salatin Ibrahim ya yi an gane ku ba wani salatin da za ka yi a wannan ko sai ta salatin Ibrahim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد da an tsoro ayoyi da yawa bayan wannan kamar yadda albani ya kawo cikin sufatul zati nasu an fahimta to wannan salatin ake sannan kan yararitu billahi rabban sannan waccan addu'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tamal zuwa kashi kuma ana yin kiran ana yin addu'a bayan kiran sallah kafin gaba majali na addu'a yasa masu wayo daga cikin musulmai to ana kiran sallah suna masallaci bayan kammala kiran sallah wannan tsakanin minti goma ne minti biyar ne kafin a zuwa tsaye da sallah to ku ne na karɓar addu'a an bayyanta yasa wani hadisin ya zo cewa ba a mayar da addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da riga wannan lokacin da ake ta surutu a waje kai gaggawa shigo masallaci an kira sallah kafin neman ya zo a tada ikama kana zuwa ina fila raka'a biyu ta tahiyatul masjid ka zauna ka dinga fada wa Allah bukatun ka na duniya da lafiya wannan gure na ijabatu da'wa gure na amsar addu'a da karɓar roƙon mai roƙo amma da yawa na mamuna suka ci shi a kira sallah duk wannan abun ma da bibin mai kira sallah da salatin da wannan duk ba ka yi kuna ta surutu kana ta musu har a kira sallah har liman ya tawo za ta da kawa ba kai alwala ba ka je alwala da kyar fatar fatar ka zo masallaci a guje a guje a guje ta ina za ka ji daɗin ibadar ba za ka ji daɗin ta ba za ka samu nutsuwa cikin ibadar ba za ka samu nutsuwa ba saboda ka wannan wata farla ce da yawa daga cikin musulmai suke bari suke sakaci da ita kuma shi yasa aka ce sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala an ce an shekara ya kai 24 a watar wayar 26 ba a taɓa yin kiran sallah bayan masallaci ba fa a ta da sallar ba kawai kamar a'a ba a taɓa yin kiran sallah bayan masallaci ba sai dai shafe sama da shekara 20 da wani kai yanzu ko kwana 20 za ka yi kwanaki 20 a ce sallolin nan guda biyar duka kana cikin masallaci za a kira su wancan fa da muke ba da misalinsa ba sahabi ba ne ba ba sahabi ba ne ba matalli ba inda ya zo bayan su imamu mali an bayyanta shekara 20 da wani abu ba taɓa kiran sallar bayan masallaci domin yadda da sanya abin cikin zuciya da rayuwarsa kuma an kan kula a wancan lokacin akwai abubuwa da yawa da ya zama mun samu sauƙin su na rayuwar za ta gudana cikin sauƙi a wancan lokacin rayuwar tana da wahala abubuwa na sauƙaƙe rayuwar ba su bayyana kamar yanzu ba amma duk da haka sun yadda ibada za su kuma duk da hakan sun yadda za su yi Allah bautar cikin duk abin da ya umarce su to daga idan muna jin tarihin irin waɗannan magabata ne kokarin kwaikwayon cikin abin da za mu yi amma lalle ilalla sakacin mu yayi yawa gaskiya san banzan mu yayi yawa yan ci abilis sun fi yawa a ciki kuma kun ga wannan aljannar wanda qur'ani yake faɗa a manzon Allah yake ba mu labarin ta yadda waɗancan sahabban sun yi yaƙi sun kwana da yunwa sun sha wahala sun sha rana sun sha ruwa sun sha sanyi wallahi duk abin da suke nema aljanna ce sun ƙi bacci da idarsu sun haƙura da jin daɗin duniya duk ba abin da suke nema illa aljanna mu ma kuma ita muke nema da ya sa mazalar ce gayatul mu'min aljanna mafi kololuwan abin da mumin yake nema ya samu ne aljanna duk abin da ka nema ka samu matukar kawo mutu baka yi ga aljanna ba wallahi kai asara rayuwarka ma ba ta da amfani ba ta amfani ba kuma aljanna nan tsada gare ta ba a hara gare ta manzan Allah ya ce ala inna sil'atin lahi ghaliya ala inna sil'atin lahi aljanna hajan Allah kayan siyarwan Allah iya da tsada ba kayan siyarwan Allah shine aljanna yasa qur'ani cikin suratul tauba Allah ta'ala yake faɗa cewa inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيئكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله يتشوى يا سيرا يور مؤمنين إن الله حشر من المؤمن أنفسهم وأموالهم Allah ya sai rayuwar masu imani ya sai dukiyarsu yasa duk inda mai imani yake baya jin tsoron kashe dukiyarsa a fi sabilillah duk inda mai imani yake baya tsoron ajiye lokacinsu akan fi sabilillah domin dama tuni Allah ya siya shi da rayuwarsu da kafatanin dukiyarsu Allah ya siya shi kuma Allah mai yana wurin zai ba su bi annal humul janna shi kuma Allah aljanna zai ba su ya sai ransu da lafiyarsu dukiyarsu shi kuma Allah ce zai ba su aljanna kun ga lalle idan la shi aljanna ba sauki bace sai ka ba da rai ka ba da dukiya sannan aljanna take samuwa ba da buri ba ba da fata kawai ba da aiki da imani shi yasa a wata rana ake faɗar ƙoƙarin bilal wajen kiran sallah da ƙoƙari sai ke cewa ma ana illa hasana min hasanati abubakar radiyallahu anhu yace kun gani nan da duk abin da kuke faɗa a kaina yace wallahi ba komai bane face ɗaya daga cikin kyawun aikin sai na abubakar domin shine ɗauko kuɗin aljihun siye-siye ne ya tari hadarin mai yankin da zai kira sallah an fahimtar nan saboda irin wannan idan muna jin tarihi su sai mu yi himma mu yi kokari irin namu amma lallai sakacin mu yayi yawa yanzu ba ma kai a kira sallah ba ba ka cikin masallaci ba yanzu wani sai ya manta haraban da ya samu jin'i guda biyar a yi asuba a zahar la'asar magaribi shayi a ce ka yi kwana uku a ce duk wannan salolin kana samun su a jami'i wallahi da yau ma hakan wahala yake to kun ga me za ka yi a wannan rayuwar in baka yi sallah ba imam al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yake cewa da akwai wani rukuni da za a ƙara wa arkanul islam daga biyar su zama shida shi iya ganin da sallar jami'i za su domin irin yadda manzon Allah ya bata muhimmanci kuma inda ake gane mumini da munafiki kenan idan duk magana ka duk zaƙin bakin ka inda ba ka cika jami'i to abun sahabai ba mutum ke ba ana ma zargin ma munafiki sadaka mu kula da sallah cikin jami'a ne kuwa maliki cewa qala al-albani muhammad nasiruddin albani Allah ya masa rahama yake cewa fa in qila fa hal yamna al-mu'azzim min as-salati alayhi sirran yanzu a ce za a hana mai kiran sallah yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a hana manzan Allah abuwa za a hana mai kiran sallah ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati a koyi za a hana shi idan mai magana ya faɗi wannan ijmalan albani an fahimta abu abdurrahman qultu la yamna mutlaqan ba a ce an hana mai kiran sallah yin salatin manzan Allah gaba ɗaya ba aka ce an fahimta wa inna ma yamna'u min an yalzimuha abinda aka hana mai kiran sallah ya lazimci wannan salatin aqbal azan ya zama to duk karshen kiran sallah iyaye wannan shine abin da aka hana domin kuma hanin ya tabbata ne ba a samu lokacin manzon Allah ali ba kuma da yake kashiya az-ziyada ne hakan akwai tsoro na gaba zai iya zama tsari cikin kiran sallah a bayyana idan har a bayyana ake yi kuma wani gun ba a bayanin cewa wannan salatin mazalan ba a cikin kiran sallah yake ba to idan tafiya ce tafiya ba a mai da giya cikin kiran sallah kaga an haddasa wata bid'a da babu ne wannan shine a irin tsarin mazhabar Imam Malik ta saddu zari'a saddu maza saddu zari'a a toce wata kofa da ake gani akwai yuwar barna za ta bude abu tun kafin zo banar sai a toce kofa an fahimta yasa Imam Malik Allah ta'ala ya masa rahama sai ya karhanta yin sujjada a karanta surtu sajada a ainihin juma'a a juma'a da asuba shi dalilinsa shi ne wa'ansu waɗansu daga cikin amawan mutane da ba sa karatu ke su ɗauka duk ran juma'a idan an zo sallar juma'a su ji da uku gari ta a fahimta yasa domin kar waccan barnar ta bude a wani gunda ba ilimi sai ya ce to duk limamin da ya karanta surtu sajada to ba zai sujada ba domin in ana yin ba a karatu to nan gaba kaɗan wani kullum ya zo su da uku zai azan da juma kaga an yi ƙari da zai rusu sallar gaba ɗaya farko yin wani yin hikimomi na malamai wanda sai kana bin za a gane hikimomin da suke da tsawon su hukunce hukunce amma yadda to ma da yake cewa abin da aka hana mai kiran sallah ya lizimci bayyana kiran sallah abuwar salati ga manzon Allah bayan kiran sallah haka akwai tsoron zai yiwa nan gaba iya shigowa cikin kiran sallah kuma ba za a yage shi ba duk a galibiyar bidiyo inda ake ta fama da su ai da haka da haka suka shigo ai dukkan dan bid'a ya san lokacin manzon Allah ba bid'a lokacin sai na Abubakar lokacin Umar lokacin Usman lokacin Ali duk ba bid'a to amma tana faruwa kaɗan kaɗan ana ganin ba komai bane ba komai bane to sai ya zama kuma nan gaba ya zama komai din cire cin daga cikin mutane ya zama aiki an fahimta ga malaman tafsiri abin da suke kawowa ya husa da ya uka da nasara cikin sautunoyin alaihi salam da an ce bayan allah ne mutane kinki an fahimta da suka mutu sai aka yi mutum mutum su haka sai aka ajiye abin da suke da karatun majalisi su na farko da rera dinga tuna su ne ana musu addu'a tafiya tana tafiya ana mutuwa ana mutuwa yara suna tasowa to har ya zama to ana bauta musu kaga su na farko da niyyar tuna su da irin tuna alkhairan suka yi amma da yake abin a shari'a ba ta da shi ba an bayyanta sai abin ya zama to kuma ya zama bala'i ya zama to an suna bauta musu kuma bayan Allah yasa bid'a ba a bari ta daga ta taho mai da ita ake kashe ta ake in ba ku kashe bid'a ba to ku in kun san abin bid'a ne a yau to jikokin ku da jikokin jikokin ku za su bid'a ba kin dauka ibada kin dauka addini an fahimta nan Allah ta'ala ya kara mana fahimta kuskure na takwas daga cikin kusakure cikin kiran sallah zikiru ba'adu al'adiyya wassalawat qabla al'azan wa ba'da ambaton wa'ansu addu'o'i da waɗansu salatai kafin kiran sallah da ko bayan kiran sallah an fahimta akwai gunda za ka ji har wani kirari ya kewa kiran sallah Allah ko za ka ji ladan iya ta wani kirari haka kamar dan farauta kaza kaza kaza iya wani haka dai to wannan wai alama ce zai kira sallah kenan da kuma bayan kira sallah a dinga wasu addu'o'i haka a bayyane wanda ba su a cikin nasu to sai ma dai shi ma wannan bid'a ne a lokacin magabata na kwari ba san wannan ba ma dai ce ba'dul mu'azzini wa ansu daga cikin masu kiran sallah kun ga insafi irin na maliki nan ba'du yake cewa ba'du wa ansu waɗansu daga cikin masu kiran sallah ya ƙulu ba'adul adiyya wal azka suna karanta wa'ansu addu'o'i da wa'ansu zikirai wasalawa da wa'ansu daga cikin salatai kabar da azan kafin kiran sallah wa kullu azala aslan malaci dukkan wannan bahi da asali wa huwa min al ashiya'i al muhditha iya cikin abubuwa da aka kage su abubuwa ne al muhdathat al umur kenan la asala lahu wa huwa min al ashiya'i al muhdatha iya cikin abubuwa da aka kirkire su a tsage su wanda ba su da asali cikin addini sai malik yake cewa qala ibn hajar al-haythami malik ibn hajar al-haythami yake cewa man salla ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama qabla al-azan duk wanda yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin kiran sallah aw qala muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama mu'taqidan sunniyatahu ya yi wannan iya ƙudiri a zuciyarsa hakan suna ne an fahimta ya yi salati wa manzan Allah kafin kiran sallah amma a zuciyarsa hakan suna ne yin salatin wa manzan Allah kafin kiran sallah mu'taqidan sunniyata fi zalik fi zalikal mu'al yunha wa yamna minhu to wannan mahallin an hana an tare kada a mai da shi lazim game da sunnatar da salatin manzon Allah abu li'annahu tushra bi ghairi duk wanda ya akalto ya shar'anta wani abu kuma babu dalili kuma Allah da manzo ne masu shar'anta wa man shara'a bi ghairi dalili duk wanda ya kawo shari'a babu dalili yasjaru wa yamna za a mai tsawa kuma za a tare kare ci gaba da wannan abu to wannan shine abin da malai ya faɗa ke duk wanda ya sunnanta wani abu ko babu dalili to wannan shine hukuncin sa yasjar wa yamna shine hukuncin sa a shari'a kaga duk wanda suke kirkiro bidiyoyi yake baro su wannan shine hukuncin su haka kawai mutum ya kirkiro abin da babu asali ba littafin da zaka bude ka karanta ballanta na ayi maganar hadisi ko nasi na aya amma sai a zakarkare a ce kuma ibada har in ka ce ba ibada ba ne kai kuma kai za a ce kai ne ba ka san annabi ko kai ne ba ka rawa ba ka zama kaga wani iya nuna kaushin jahilci da yadda jahilci yake tsoro akan mutane dukkan abin da Allah yake so a yi masa karami da babba na ibada to kafin manzo Allah ya bar duniya sai da Allah ya faɗa masa baka da wata hikima baka da wani matsayin da za a ce an jirkinta wani abu ba a faɗa wa manzan Allah ba kuma kai an faɗa ma wala ba ka da wani matsayin ba ka isa ba hatta qur'ani ma Allah cewa yi manzan Allah ne ne yake fassara muku wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayk na sako ma da alqur'ani domin kai wa mutane bayani duk bayanin manzan Allah qur'ani shine bayani wa kake an fahimta kuma bayaninsa na faɗa muku cewa wani lokacin da bai yake wani lokacin da aiki yake bayani wani lokacin kuma iya gani ana abu bai hana ba to shi ma bayani yasa wahamin da ya samu yan shi'a ba su fahimci wannan bane lokacin da qur'ani ya zo da maganar azumi da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة آه وليك سوى أيام معدودة ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تداوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يتقبل بدأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصوم ومن كان مريضا او على صبر فائدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسرة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون حد يجي تجي تصوم أتموا الصيام إلى الليل سنقول تلك أذنكم ذو أجري haka nasin ƙur'ani ya tabbatar to wa'ansu daga cikin shi'a yasa ba sa yin buɗe baki daga zarar rana ta faɗa me dalilinsu ai ƙur'ani ya ce sun ma'atti musu ya mai lalle haske bayan isha sannan suke da ruwa wannan shine wahamin da suka samu to daren wani irin dare ake yi an ce dai allayi ko waye zai fassara mana wannan daren mai ake yi waye zai fasara mana manzon Allah ne kuma aka bari to shi kuma ya ce iya daga cikin sunna ta ajilul fitr a gaggauta buɗe baki daga zaran rana ta fada ba a ganin ta to manzon Allah ya ce gaggauta buɗe baki mazuna ne fassarar wancan zamu dauka ko ta manzon Allah ta manzon Allah zamu dauka tunda shi a aikace fassara aya kuma malamai na shari'a suna cewa dare iya farawa daga zarar rana ta fada tun kafin ayi sallar magariba yasa qur'ani yace aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl duk malaman tafsiri sun ce duluki shamsi zawalu ana nufin salatu zuhur wal asr ila ghasaqil layl sun ce salatul maghrib wal isha sai ce kuma ƙur'anin fajar sai ake magana sallah su ba da kawo ƙur'anin ya ce magariba dare ne an fahimta tun da ya ce sallah ana tsaye da ita daga zarar rana ta yi zawari malamai suka ce ana nufin sallan azahar da la'asar sannan kuma ila gasaƙin layi gasaƙin layi har duhun dare ma shi ka gaskace kenan daga zaran rana ta faɗa dare ya shiga haka yake a shari'a haka kuma manzon Allah ya fasara sallallahu alaihi wasallam to wannan shi malik ya cewa duk wanda ya sunanta hakan to ya sunanta abin da ba da dalili kuma duk wanda ya zo da bid'a hana shi aiki kuma a tare shi kare aikata wani bid'a qala ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya yake cewa wa amma siwa at-ta'zim min tasbihin wa tashyidin wa rafa'u as-sawt bi du'a wa nahwi zalika fil mu'azzim fil mu'azzim fa hadha laysa bi masnun inda al-a'imma بل قد ذكر طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأعمد أن هذا من جملة البدع المكروه كو المكروه إذا تدع أبن دا ميكرا صلى زي دك أبن دا زي كو تسبيه كو تنشيدة شيء kamar abin zai kuma kamar ya bai ba ko bege bege ga manzon Allah wa rafa'u sauti bi du'a daga sauti iya addu'a wa nahawi zalika da abin da ya kama da wannan a matsayinsa ne mai kiran sallah to sai ta ce fa haza laysa bi maslun wannan ba sunna bane kun fahimta duk abin da zai wajen daga sauti kafin kiran sallah da bayan kiran sallah shekul islam ya ce haka ba sunna bane inda la'imma ya ce abun malamai abun manya-manyan malamai sun ce wannan ba sunna bane ba bal qad zakara qa'ibatu min ashabi malik wa an su daga cikin ɗaliban imamu malik sun ambaci hakan da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal wa an daga cikin ɗaliban sun ce anna hadha min jumlatil bid'a wannan jumla ce ta bid'o'in abubuwan da ba su da asali a cikin al bid'a ma al makruha bid'a bar kiyama a ce ladane suna wani abu sauti a dage kafin kiran sallah ko su wani abu sauti a dage bayan kiran sallah wannan baya cikin tsare shari'a an fahimci wannan kuskure na tara a cikin kusakuran da ake samu ga kiran sallah sai ma ce qauluhum fadin wa'azu daga ciki hayya ala khairil amal hayya ala khairul amal ku zo wajen aiki mafi alkhairi kun ga kalmar a haka kalma ce wanda ba matsala bace ai ba limuni bace amma ce akai ta zama kuskure domin ba ta cikin irin kiran sallah da aka koyar a fahimta shi wanda ya zo da alkairin duniya da lahira bai koyi da wannan cikin sallah bai ce hayya ala khairul amal bai fada wannan a fahimta wa yaqulu bi hadha alqawl ahlul bid'a wa dalal mali ce yan bid'a da batattu suna fadar wannan kalmar a cikin kiran sallah kun ga mala ya kawo zari shi nan gurin ya ce ahlul bid'a wa dalal min ba'd min ba'd ar-rawafid wa an daga cikin yan shi'a rawafidan masu zagin sahabai ke wa qala ba'd ulama bi butulan al-adhan bi duk kiran sallar da kaje ce hayya ala khairul amal to kiran sallar ya rushe an gane ko kiran sallar ya tafi daga aiki ba kiran sallar malamai sun ce bi butulan al-adhan bi in an sako wannan kalmar to kiran sallar ya rubuce gaba da li'annahu qurba wa ibada domin kiran sallar ibada ne kuma aiki ne da ake domin neman kusanci ga Allah shine qurba wa ibada an fahimta qurba shine aikin da zaka yi domin ka samu kusanci zuwa ga Allah ibada aikin da zaka yi kuma ka tsaran Allah zai baka lada to kiran sallah wannan abin ya hada qurbatu wa ibada wala yajuzu an tadkhula fihi ziyada in dai abu ibada ne qurba ne wa ibada to baya halatta a ƙara wani abu a ciki wanda bai zo a cikin nasiba ko menene wannan in dai abu ne shar'antacce daga Allah daga manzan Allah to ba a neman ka ƙara ko kare a yanzu yake nan aka za ka yi har in dai kana so ka dace da samun lada la an la'anta da kurfi ziyada wala ya juzu an ta da kurfi ziyada baya halatta a samu ƙariya daga cikin kiran sallah domin ibada ce da kurwa wa qala shaykhul islam ibnu taymiyyah shaykhul islam yake cewa kama ya alam kamar yadda ka sani an na hayi alkhairul amal ku taho ku taho zuwa ga aiki mafi alkhairi lam yakun min al'azani rati bai zamto daga cikin kiran sallah wanda ya tabbata lokacin manzon Allah ne ba shi ma mai yin yasan haka ne inda da irin yake ba da ba da ba da abin nan ba da gargajiya ko harbata mati ba in dai iya da ilimi yake kiran sallah to ya san wannan kalmar a lokacin manzon Allah ba a faɗi da ba wa in wa inna ma fa'alahu ba'd sahaba li'arid mala yace in ma an ji to wa'ansu daga cikin sahabbai sun faɗe ta ne domin wata bukata shine li'arid domin wani abu ya bujiro an gane ko taharidan linnasi ala sala sun yi haka yin kwadaitar da mutane zuwa ga sallah fa hadal qawlu awsatul aqwan to wannan magana shine magana mafi zama tsakatsaki wa an sun ce haramun ne bid'a ne kiran sallah ta baci wa an sun ce a halal ne ai ba matsala wa an sun ce a ana yin sa amma sai da bukata an fahimta to ya ce wani shine awsatul aqwan wakalar bayhaƙi imamul bayhaƙi fi sunan a cikin littafin sunan ba da an naƙalar ruwayat bayan ya cira to ruwayoyi a nufin umar daga abdullahi dan umar allah kare da su wa ali bin al-husayn da ali dan husayn radiyallahu anhu allah ya kare da su wa hadhihi lafza wannan cewa hayya ala khairil amal lam tasbut an nabi sallallahu alaihi wasallam bata inganta ba a lokacin manzon Allah kuma an ce wa khairul huda huda rasulillah mafi alkhairi shiriya ita ce shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima allama bilalan a cikin abinda manzon Allah ya koyar da bilal kiran sallah babu wannan an gane ko wa abama hazura da koyar kiran sallah da manzon Allah ya abama hazura shi ma bai koya bai wannan wa nahnu naqrabu ziyada bi yace mu ko muna kyamar mu yi ƙari cikin abinda manzon Allah bai yi ba wallahi wa billahi tawfiq muna neman dace zuwa ga Allah subhanahu wataala an bai ci ba gona kuma shine adalci Abdullahi dan Umar sahabi ne Ali bin Hussein tabi'i dan gidan Hussein ne dan gidan Ali dan gidan Abi Talib dan jika manzon Allah ne amma sun ce duka wannan lafazin bai tabbata lokacin mazan Allah bai tabbata ba a yi shi ba kuma cikin abin da mazan Allah ya koya wa bilal kiran sallah cikin abin da mazan Allah ya koya abu mahazura kiran sallah duk bai koya musu wannan ba to kai wani irin mahangin hangen nesa gare ka za ka hango abin da mazan Allah bai hango ki mazan Allah bai san alkhairin ba ya fi kowa sanin alkhairi tunda ya ce babu abin da zai kai ku aljanna da ne kwayar zarra da ne suka ji wa faɗa muku shi haka nan babu abin da zai kai ku wuta ne kwayar zarra da ne suka ji wa faɗa muku shi duk abin da zai kai manzo Allah manzo Allah aljanna manzo Allah ya faɗi shi duk abin da zai kai mu wuta wallahi manzo Allah ya faɗi shi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ya sani bai sani ba amma manzo Allah babu abin da ya kishirwar koyi ba komai ya faɗi shi tunda Allah ce fasda'a bima tuma wa a'rid 'anil mushrikeen manzon Allah ka bayyana musu ɗaya bayan ɗaya ka fatanin abin da muka baka umarni karkarge musu komai kuma lokacin hajji ban kwana ya ce ala hal ballagatu risala ala hal ballagatu risala ku tsaya ku jikin na isar da manzon da Allah ya turo da shi suka ce bala ya rasulullah manzon Allah ka isar sai ce Allahu fashahad Allahumma fashhad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida manzo babu abin da ya bari duk ya fada har ma wani malami yake cewa abinda manzon Allah ya karanta tsawon shekaru 23 shekara 13 a Makka shekara 10 a Madina ka kewaye su duka ka cinye su ma ka aikata su har yau zaka kawo wani abin da babu shi a wancan ka duba rayuwarsa lokacin da ya cika shekara 40 shekara biyu uku bayan cikarsa shekara arba'in suka je isra'i da miraji akwai darussan da har ka mutu ba za ka iya cin masu a wannan gudu bayan sun dawo ga masa'il da ya faru an ba shi umarni ya yi sallah ya zo ya samu kalubale a garin makare da sabansa aka dinga azabtar da su wasu ma aka karkace su daga nan matsi ya yi matsi aka yi hijiran farko zuwa habasha ethiopia wannan ta farko har da ‘yar manzan Allah Zainab har da Usman ɗan Affan duk sun zo Ethiopia da su aka hijira sannan aka sake hijira ta biyu aka dawo gulle daga nan hijira ta uku aka ce to a tafi madina duk wannan fa durus ne da ya tabbata an yi manzon Allah bayan an bashi annabta sannan ya zo garin madina shekara goma ga shari'o'i ga dokoki ga halayyarsa ga zaman da mutanen madina suka da shi ga abotan da ya tsakanin muhajir da ansar duk wannan a ce ka cinye su a za ka kirkiro wani abin da manzala bai sani ba ai kaga baka yi wa risala adalci ba baka yi wa manzancin manzan Allah insafi baka masa adalci ba kuma Allah ya tura shi domin ya jaddada wannan addini a bayan kasa shi yasa lokacin da duniya ta karbi musulunci sai Allah ya karbi manzan Allah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai ce fasalli bi amdi rabbik yasa lokacin da wannan aya ta sauka wannan sura sai manzon Allah ya tattara sahabbai yake tambaye su Abubakar su Umar su Usman cewa wannan aya ta suratul nasr ta sauka amma me ka yi karbu ita wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza can Abdullahi dan Abbas ce manzon Allah ne kuma ina da fahimta sabanin ta su sai ce mai fahimtar ka dan Abbas sai ce ni na fahimci wa zaman ka a duniya ya dani yace wannan ita ce kyawar fahimtar wannan aya domin ni an turu na yaɗa musulunci kuma al'umma sun karba aiki na ya ƙari ke sai da kuma zo ga ubangiji sallallahu alaihi wasallam wannan shine kusan ƙarshe da zamu tsaya insha Allah kuma wannan shine darasi na ƙarshe a wannan zanwa tun da gaba da mu kaɗan Ramadan ne in Allah ya raya mu mun je bayan Ramadan za mu tafi a matsala ta goma ko in Allah ya sa muna cikin masu rayuwa an ji wancan lokaci a yau za mu rufe karatun a ƙa'ul musalli har sai Allah ya kai rayuwar bayan mu zan insha saboda haka muna addu'ar Allah ta'ala ya taimake mu kuma wannan shine darasin mu na 20 daidai a littafi darasin mu na 20 daidai kuma wani bawan Allah ya dauki nauyin ana sashi a gidan rediyon Joy FM da karfi 9 da rabi na ranar Asabar na safi karfe 9 da rabi na safi kuma da karfe 9 da rabi na ranar Lahadi da daddare asabar tara da rabi na safi lahadi tara da rabi na dare duk sati ana sa sau biyu a cewar fm da ke cikin wannan jiha insha wani bawan allah ne ɗauki nauyi allah ta ya saka mai alkhairi ya sanya wa duke su albarka abin ka wannan shine darasinmu na ishirin kuma za mu tsaya ne insha allah daga sa littafin zuwa nan abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu lalansa kusakuran da muka yi kuma allah ta'ala ya yi shi asalin mai littafin ma na sadiqin mushawi mana masa addu'a Allah ya karbi ayyukansa na alkhairi kuma Allah ya fi masa kusakuransa waɗanda suka taimaka wajen siyan littafin da raba bayan Allah sun Allah ya saka musu da alkhairi mu ma muna yi wa iyayenmu addu'a da suka tarbiyyantar da mu suka karanta da muka samu wannan matsayin Allah ya ji kansu Allah ya rahamta musu Allah ya sa aljanna ce kuma su Allah ya sa addu'o'in da muke Allah ta'ala ya karba ya musu mana addu'a duk wanda mahaifan suka rasu a nan da masu jin mu gaba ɗaya Allah ya ji gama ya gama Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ci mu kuma su muna ƙara addu'a da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya shirye da mu tafarki madidici Allah ta'ala ka shirye da mu tafarki madidici Allah muna roƙonka ka shirye da mu tafarki madidici Allah ta'ala ka hana mu ganin batacci cikin zuriyar mu ya Allah ka nuna mana alkhairi da albarka a cikin zuriyar mu ya rabbal alamin Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah muna ƙara roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya duk abin da ya doso na tashin hankali da rigima Allah ka kwantar da shi Allah ka mai da shi alkai duk abin da aka kudunduno domin ya zama tuwo musiba ga musulmai ga musulunci Allah ka mai da shi alkai gare Allah ka mai da shi alkai a gare Allah ta'ala muna roƙon ka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙon ka ka sanya albarka a rayuwar ka sanya albarka a rayuwar gidajen mu ka sanya albarka a masallatayyar mu da kasuwannin mu da ofisoshin mu da gonakin mu Allah ka sanya albarka a rayuwar mu Allah ka kare mu daga dukkan shari Allah duk abin da zama shari gare mu kare mu kansa Allah iyalan mu da wajen ibadar mu da wajen neman abincin mu Allah ka kare mu daga dukkan shari'a rabbul alamin Allah ka ba mu tsaro da kariya daga dukkan abin da zai tayar mana da hankali ya Allah muna roƙonka wannan jiha ta mu Allah ka sanya mata albarka Allah ka zaurar da ita lafiya Allah ka ƙara mana arziki da zaman lafiya abin da ke gaban mu na zaɓen gwamna a jiha Allah ta'ala ka zaba mana wanda ya fi alkhairi da wanda ya fi albarka Allah ka shiga cikin tsarin ya rabbal alamin Allah kar ka bar mu da dabarun Allah kar ka bar mu da wayon Allah kar ka bar mu da son mu ya Allah Allah ka shiga cikin tsarin Allah ka zaba mana wanda zai daidai da addinin da mu'amalar mu da mutuncin mu da rayuwar mu ya Allah ka zaba mana zaɓin da kowa zai ci madalla ya Allah kada ka bar mu da wayon mu ya Allah kada ka jarrabe mu da zaben bara gurbi Allah kada ka jarrabe mu da zaben da na sani ya rabu Allah kai ka tsare mu ba da halin mu ba Allah ka kai hannun mu ka kai san mu inda ka fi so inda ka yi nufi Allah kai san mu gunya Allah Allah ka kautar da mu gunda baka yi nufi ba rabu Allah ka tabbatar da mu akan daidai ka fara rayuwar mu cikin masu imani Allah muna roƙon ka duk wanda ya wannan masallaci Allah ka mai da shi ya salafiya ladan da ake samu a irin wannan gurabe Allah ka haɗa mu da shi Allah ka kiyaye mu da rikin mu Allah ka raba mu da rushewa Allah ka raba mu da ingiza washe Allah duk wanda yake taimaka wajen wannan da'awa da wannan karatu Allah ya saka kowa da alkai Allah ya saka kowa da aljanna Allah ya samu kasance cikin aljanna muna yi wa juna barka barka Allah ka safaran mu kaf Allah ka yafe mana su Allah ka yafe mana kusafaran mu Allah ka samu mu lafiya mu gama lafiya Allah duk wanda yake sauraron mu a kusa ko a nesa shi ma muna addu'a bukatun suna da kare Allah biya masa marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mamatan mu Allah ya ji kansu matafiyar mu Allah ya dawo da su gida su lafiya ainihin masu neman aiki masu neman aure masu neman bukatu a gunka na alkhairi duka Allah ka biya mana alkhairi abin da muke tsoron sa Allah ka amintar da mu ka kare mu Allah ta lamu mana ko kai gacin al'amarin bai Allah Allah kai gacin al'amarin bai Allah Allah ka hada kan musulmai kan alkitabu wa sunna Allah ka ƙara hada kan ma kan alkitabu wa sunna Allah ka hada kan ma kan alkitabu wa sunna Allah ka raba mu da san zuciya Allah ka raba mu da san zuciya Allah ka raba mu da hasada Allah ka raba mu da gaba Allah ka raba mu da gaba Allah ka ɗauke gaba daga cikin musulmai ya Allah Allah ka kaddara mana soyayyar gaskiya wa junanmu Allah ka ƙara haɗa kanmu Allah duk wani musulmin da ya kauce hanyar Allah ka dawo da shi kan daidai Allah duk wanda ya bude wa sunnar manzon Allah Allah ka dawo da shi kan daidai Allah ka tabbatar da rayuwar mu kan daidai Allah ka karbi rayuwar mu akan wannan sunna Allah ka tashi mu kan wannan sunna Allah ka samu na cikin yan rakiyar manzon Allah zuwa ga aljanna Allah ka samu wa aljanna da mu da mahaifanmu da malaman mu na addini da shugabannin mu masu adalci da dukkan musulmai gaba daya Allah ka amsa mana Allah ka amsa mana Allah ka amsa mana muna sanar da al'umma kuma ranar talata insha Allah akwai darasin tafsiri shi ma za mu rufe daga wannan sai Allah ya kai kuma bayar wa اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته